بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daren juma'a daren biyu ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 11 ga watan oktoba shekara miladiya ta 2018 wannan shine majalisi na 79 cikin lissafin karatukan littafin muktasar al'ulu wanda malam muhammad nasiruddin al-albani ya rere shi daga littafin al'ulu na al'imamu shamsuddin rahabi Allah ya musu gafara gaba ɗayansu wannan littafi yana karantar da mu ne a ƙidan musulunci ta fuskar tabbatar da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗaukaka a kan dukkan halittunsa kamar yadda ya bayyana cikin alkur'ani mai girma kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya bayyana cikin hadisai masu inganci da kuma fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da na bayan su Allah ya saka musu alkhairi muna ta bibiyan al-imamu al-hafiz zahabi rahmatullahi alaihi a inda yake kawo mana tarjaman malaman musulunci zamani bayan zamani waɗanda suka fassara ayoyin da suke magana akan daidaituwa Allah subhanahu wataala daukakar sa har ya kawo mu cikin karni na hudu a musulunci zamu tashi a lambar malami na 137 shafi na 257 inda malam ya ce al-khattabi al-khattabi wato malam hamad kenan bin muhammad bin ibrahim wanda aka fi da suna abu sulaiman al-khattabi zahabi ya ce al-khattabi wanda ya rasu shekara ta 388 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama anan malam bai ambaci tarihin haihuwarsa ba amma ya tabbata a cikin wasu maganganu da malamai suka yi cewa an haife shi ne shekara ta 319 wallahu ta'ala ala a takeice ne malam yace qala al-imam al-allama abu sulaimana hamad bin muhammad bin ibrahim bin khattab al-khattabi al-busti sahibu ma'alim sunan yace babban malami limamin musulunci baban Sulaiman malam Hamad dan Muhammad dan Ibrahim dan Khattab wanda dangantakarsa tana tikewa ne zuwa ga Zaid bin Khattab dan uwan Umar dan Khattab radiyallahu anhu wa an Umar babban malami ne daga cikin malaman musulunci littafin shi shahararre shine Ma'alimus Sunan sharhin Sunan Abi Dawud akwai kuma littafin Kitabul Ghunya anil kalami wa ahli wanda daga cikin shi ne al-imamu zahabi yake tsakuro mana wannan zance akwai littafin bayanu i'jazul qur'an akwai islahu ghalatil ulama akwai garibul hadith duka littafansa ne hakanan kuma ya fara sharhin littafin sahihul bukhari amma bai gama shi ba akwai littafin shi dan kankani kitabul uzla bayani akan falalar mutum ya zauna shi kadai ya daina takuri yana da mutane balantana yi ta sakin baki ko gulma ko makamantansu Allah ya tsare mu malam dai yace baban Sulaiman al-Khattabi yace fa amma ma sa'alta anhu min al-kalam fi sifat dangane da abinda ka tambaya ya kai mai tambaya akan maganganu da suka shafi siffofin Allah wa ma jaa min hafil kitabi was sunan sahiha da bayani akan abin da yazo a cikin alqur'ani mai girma da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacciya ta fuskar bayani akan siffofin Allah fa inna madhhab as-salafi ithbatuha wa ijra'uha ala zahiriha abin da ya tabbata akan tafarkin magabata shine isbatuha tabbatar da sifofin Allah wa ijra'uha da gudanar da su ala zahiriha a bisa zahirin abinda nassin ya ambata wa nafyu kayfiyati da kuma kore cewa kaifa kore tambaya game da yaya suke wata tashbih da kore kwatanci ba a kwatanci ba a cewa kuma yaya sifofin Allah suke an hada gabarin sifofin Allah وكذا نقل الاتفاق عن السلف في هذا الحافظ أبو بكر الخطيب مالن يتشغب da cewa kuma hakanan shi ma al-Imam al-Hafiz Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi ya cirato zance game da ittifaki akan haka thumma al-Hafiz Abu al-Qasim al-Taymi al-Asbahani sai kuma al-Hafiz Abu al-Qasim al-Taymi al-Asbahani shi ma ya ciro batu game da cewa malaman magabata sun tafi gaba ɗayansu a kan cewa abin da yake daidai shine a ambaci kowace siffa da Allah ya ambata ko manzan Allah ya ambata sallallahu alaihi wasallama ba tare da kayyafa ta ko yin kwatanci game da ita ko ƙaryata ta ko kuma yi mata wani ta'awili ba abatta yadda suka ambata a cikin nasoshin malam zahabi yake cewa tufiyar khattabi sanata 80 وثمانين وثلاثمائة الإمام الخطابي أبو سليمان يارس شكرا تقري أكو تتمنى تقوص باين هجر منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سكين وتر ربيع الأول نونا شكرا الله وبنجيز يغافر تامش سمالا يتي ابن فورك وتشيني malami mai lamba ta 138 a cikin wannan jeren giya ibn furak sunan shi abubakar muhammad bin al-hasan ibn furak babban malami daga cikin malaman da suka karantar da alimamu abubakar al-baihaqi ya rasu shi wato ibnu furat a shekara ta 406 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kamar shekara dubu ɗaya kenan da shekara talatin da hudu a yanzu da muke magana Allah ya gafarta mishi malam ya ce ƙalar imamul allamatu abubakar muhammad bin al-hassan bin al-furat fima na ƙalahu anhu تلميذه الإمام أبو بكر البيهقي في كتاب الأسماء والصفات يتي مالا محمد دن حسن دن فورك يا فدا أتكم مغانا دلال بنسا مالا أبو بكر البيهقي يتشراتو دك غريش بيهقي يا فدوانا مغانا على تابنشي من سنة الأسماء والصفات أنه قال بيهقي دن يتي malamin nashi ya ce istawa bi ma'ana ala lafazin istawa yana zuwa ne da ma'anan ala ɗaukakuwa ya ce a waƙala fi ƙaulihi kuma in ji bai haƙi malam ibn furak ya magana a kan faɗin Allah a amintun manfis sama shin kun yadda Allah wanda ke cikin sama ai ya fassara ya ce man fauƙar sama' mafi samayi anan na nufin mun fuka sama kamar yadda aka tattauna a baya ثم احتج البيهقي لذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قدمناه لسعد yace sannan baihaqi ya kawo hujja hujja ita ce zancen da aka cirato daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama allazi qaddamnahu wanda zancen ya gabata a nan an ambace shi cikin wannan littafi li sa'adin maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wa sa'adu yace laqad hakamta fihim bi hukmin lahi alladhi hakama bihi min fawqi sab'i samawati za a yi tunawa wannan kissa da ta faru game da sa'adu dan mu'ad radiyallahu anhu radiyallahu anhu wanda shine jagoran qur'a ansaru wanda aka samu abokan muhalafa su daga cikin banu quraiza amin da ɗaya daga cikin yahudawa dinnan waɗanda suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama karya alƙawarin da aka yi da su suka goyi bayan mutanen makka da sauran rundunan taron dangi dan a zo a taru a murƙushe annabi sallallahu alaihi wasallama shi da sahabbansa da Allah ya ba su nasara su su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarwata waɗannan taron gayya ta ƴan haɗaka ɗin nan sai kuma Allah ya umarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ta hanyar aiko Jibrilu ya gaya masa cewa mu mala'iku ba mu cire dan mara mu ba naga kuna ta aje makamai lalle lalle a wuce yanzu ɗin nan a tafi ango Banu Qurayza a je a kewaye su a musu siege to da haka ta faru shine fa al'amari ya musu tsanani kwana da kwanaki suka nemi suna son a yi sulhu a yi hukunci sun gaji da tarewar da ake musu shine aka ɗauko wannan bawan Allah wanda shine jagoran mutanen garin Madina wanda ake ce musu ansa ausu ɗinsu da khazraj ɗinsu duk da yake shi ba ause ne aka ɗauko shi yana kan jaki bai ma da lafiya aka zo da shi aka sauke shi shine ya hukunci cewa a duba duk wanda ke da gemu to ya balaga kenan ko to a yanka shi maza mata kuma da yara a mallake su a matsayin bayi da ya bada wannan hukunci shine manzo Allah yake ce masa ka yanke musu hukunci irin wanda Allah a saman bakwai ya yanke musu to kaga ash-shahidu anan shine manzo Allah yace a a bi hukmillahi alladhi hakama bihi min fawqi sab'i samawati hukuncin da Allah ya musu daga can saman sammai bakwai ina fata mun gane wannan wannan hadisi ne tabbatacce mun yi takrijin shi a baya kuma za a zo a ji magana akan shi a gaba kadan insha Allah wa bi qaul ibn abbas sa'annan ibn furat ya ƙara kafa magana a bayaki kai ya ƙara kawo hujja da magana Abdullahi dan Abbas da yace inna bainas sama'is sabi'a ila kursiyihi sab'atu alafi nurin wa huwa fawqa zalika lalle tsakanin sama ta bakwai da zuwa inda kursiyun Allah take akwai haske ninkin baninkin haske har guda dubu bakwai sannan kuma sama da nan shine inda Allah yake wannan ma ya gabata a can baya da yake a Sheikhul Albani ya cire shi a baya din saboda wannan shi bai inganta ba babu hujja a cikin sa zai zo mana bayani akan shi a gaba kadan insha Allah tunda bai inganta ba a bukatar sa wallahu ta'ala ala sai malam Albani malam Albani malam Zahabi yake cewa kana ibn Furak Sheikh ahli Khurasan fil nazari wal kalami wal usul wannan malami Abubakar ibn Furak ya kasance shine malamin ƙasar Khurasana gaba ɗaya ta fuskar annazar wato ilmi na mantiki da bincike wal kalam da ilmul kalam wal usul da sanin usulul fiqh babban malami allafa qariban min mi'ati musannaf ya rubuta littafai kusan guda 100 babban malami ne ba shafi'i masanin fiqh na shafi'iyya masanin usulul fiqh kwararre akan nahwu kwararre akan ilmul kalam ba su da irin shi a cikin ilimi na kalam a bayan abul hasan kabarin shi yana kasar hira akwai matsala ta faru game da shi wanda a sanadiyya haka kusan a ce kashe shi aka yi sarkin wannan zamani ya ba da ya sa aka same guba a cikin abinci ya mutu ya yi wani kuskure ne allah ya gafarta mashi a cikin irin wannan zance da suke na ilmul kalam shine har yake cewa ruhi na manzon allah sallallahu alaihi wasallam bayan rabuwarsa da gangar jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rufe gangar jikin a kasar Madina a nan cikin gidan shi kamar da kowa ya sani a ɗakin Aisha wanda yanzu bayan expansion da aka kai yawa yin gari yana cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan karin kabari ne daraja gangar jikin manzon Allah mai gargaje kwanta a cikin kamar da kowa ya sani sai aka mishi tambaya shin wannan gangar jikin har yanzu yana da daraja annabtaka ko ku bai da wannan daraja to sai dai irin wannan tattaunawa da suke su tsawaita har sai yake cewa to ai shi kanshi ruhin ma da ya fita ruhin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tsarki da ya fita ma shi ma kanshi bai da wannan daraja ne cewa daraja amnataka ta tsayi ne kawai a wannan shekaru 23 kaga wannan magana ce mai haɗari kwarai da gaske to akan haka mutane suka yi fushi suka dinga tsine mishi albarka suna mai tofin alas ne suna mai muguwa addu'a wasu ma yan takife suka kokarin su haura gidan shi suka shi shine ya buge bagari shine kuma sai sarkin garin da ya ji labari shi ma sai ce to wannan mutum bai da wani amfani da aka yi hada ya hada baki da wasu mutane a wani gari aka sa mai guba ya ce mutu guba ya ce mutu Allah ya gafarta mishi wannan magana tana nan a cikin littafin siru a alamin nubala na Imam Zahabi ya kawo shi ƙarshen tarihin wannan malami da irin abin da ya faru sannan kuma akwai 'yan bid'a a lokacin 'yan karramiya waɗanda 'yan bid'a ne daga cikin wato masu mugayen aƙidu su ma dama suna neman dalili da za su auka mai saboda ya matsa musu da raddoji da barnatar da aƙida su da tona asirin bid'a da suke da ita da haka su ma suka shiga cikin wannan gaugau su ne kan gaba wajen ana neman shi a kashe shi dama su suna da kwantacciyar wato rigima tsakaninsu da shi Allah ubangiji ya kyauta malam ya ci gaba da cewa wa haddatha an abi muhammadin ibn faris al-asfahani bi musnad at-tayalisi ya karanta littafin a musnad at-tayalisi musnad na abu dawud at-tayalisi a hannun malam mai suna abu muhammad ibn faris al-asfahani tufiya sanata 60 wa 40 ya rasu shekara ta 406 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ولما تعليقنا 295 shine albani yace hadha alhadithu hasan wannan hadisi ne kyakkyawa wa qad ma da takhriju shi ne wancan da kissa ta cewa ta wannan hukuncin da sadu dan mu'adh fanzur ta'liqa ar-raqma al-hadi ashar ka koma can farkon littafin ka duba ta'aliki mai lamba ta 11 an yi magana a can baya sai lambar ta'aliki na 296 wanda ke biye da wancan kenan qultu ash-shaykh al-albani yace isnaduhu da'if isnadun wannan magana ta cewa inna bayna as-sama'i as-sabi'ati ila kursiyyi sab'atu alafi nurin ash-shaykh al-albani yace isnadun wannan hadisi mai rauni ne فإنه أخرجه من طريق عاصم بن علي وهو صدوق ربما وهما دان شي الإمام البيهقي ya fitar da wannan riwaya ne ta hannun wani mutum mai suna Asim bin Ali ta hanyar sai ya fitar da shi kuma wannan Asim din mutum ne mai gaskiya amma yana da yawan kurakurai an abihi daga baban shi baban shi waye din huwa Ali ibn Asim ibn Suhaib al-Wasiti sunan baban nashi kenan yuqti'u wa yusirru shine wato malam aliyu dan asim dan suhaib alwasiti wanda saduqun ne shi ma mai gaskiya ne yuqti'u yana kuskure wa yusirru ya kafe akan kuskuren ko an mishi gyara baya canzawa an ata ibn sa'id wa kana ikhtarata daga abau dan sa'id shi kuma ya rude karshen rayuwarsa kaga duka waɗannan mutane ne guda uku masu matsala da ɗaya ne kawai to za a iya kau da kai musamman in ya zama bai yi bai kaɗaitu ba bai zama fard ba abu na farko kenan sannan kuma ya zama bai saba wa abin da aka saba ba babu nakara wanda duka akwai ɗin anan to sannan kuma kaga hauhawar mai rauni kan mai rauni kan mai rauni babu wani a cikinsu da za a amince a natsu hankali ya kwanta zuciya ta nasu da abin da yake kawo na riwaya sai an samu goyon bayan wani lafiyayye wanda ba irin shi to ina kuma ga a ce dukkanin su sun yi riwaya daga gurin junan su babu shakka wannan isnadi wajibi a hukunta shi a matsayin isnadi ba'ifi wallahu ta'ala to wannan kenan dangane da malam abubakar ibn fura duk waɗannan da yake kawo mana jerin gesa a yanzu kar mu manta fa gabaki ɗayan su ba ma salafiya bane ba ahlus sunna ne salafiya ba ahlus sunna ne asha'ira dukkanin su waɗannan da aka ambata tun daga Abu Sulaiman al-Khattabi tun ma kafin shi daga wancan na baya a na mun tsallake shi a can baya daga Abu Sulaiman al-Khattabi da aka ambata anan da shi Ibn Furak da wannan da za a ambata Ibn al-Baqillani dukkanin su asha'ira ne wato aqidar su ɗaya kenan a jumlace da aƙidan mafi yawan malaman ƙasar nan waɗanda suke cewa su a sha'ira ne su irin su malam sharif sale na ƙasar maiduguri wanda babban malami yana cewa kuma shi ma ba ash'ari ne amma yana da tafai da ya yi don ƙaryata istiwayin allah irin shi waɗaya usman bauchi wanda babban malami ne kowa ya san shi shi ma yana tutiya ash'ari ne shi ma amma kuma suna ƙaryata waɗannan aƙidu duk wanda ke sauraron su zaka ji inda suka zo magana akan allah sai sun yi ƙoƙarin lalata duk wani dalili na aya ko hadisi da ke tabbatar da ɗaukakar Allah da rintuwarsa. To ga malamai magabata a aƙidarsu, waɗannan su ne jigajigan malama aƙidar, can bayan mun ji shi kan shi limamin wannan tafarki, Abul Hassan al-Ash'ari mun ji magana a kan shi daga nan. Ga kuma waɗannan waɗanda su ne rukunai a cikin wannan ainihin tafarki irin shi wannan Abu Sulaiman al-Khattabi irin ibnu furat sannan kuma ga wani shine ibnu al-baqil lani al-imamu abubakar muhammad ibnu tayyib al-basri wanda aka fi da suna al-baqil lani sunansa kenan al-qadi abubakar muhammad ibnu tayyib ya rasu shekara ta 403 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kamar shekara 1000 da shekara 37 kenan da rasuwarsa Allah ya gafarta musu قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب البصري الباقلاني الذي ليس في المتكلمين الأشعرية أفضل منه مطلقا كان تكيد ذهب يمشي يجي مالا القالي أبو بكر محمد بن الطيب mutumin garin basara wanda yake ci mishi albaƙin lani wanda a cikin malaman ilmul kalam na ash'ariya ba su da irin shi titir ana ganin shi kanshi wanda ya kama mazhabin bai kai shi fahimta wannan karatun ba bisa kaji ya ce mutlaqan babu kamar shi kamar ka ce a nahawu ne ka ce sibawai ko a ilimin hadisi ka ce ka ce wane ma tukuna za ka ce hadisi ka ce maliku ko ka ce bukhari ko ahmad dan hanbali ko shu'uba mun gane irin waɗannan jigajigan da na ambace su sai dai a rizana ko ka ce dara kuɗi to haka yake a cikin ilmin kalam wannan shi za zahabi da ya go mishi take a cikin sirr alamin dubala yake cewa auhadul mutakallimina wa muqaddimul usuliyina auhad daya tilo a cikin ilmin kalam sannan kuma muqaddimi in ka taba yin da ka san ma'anar muqaddimi jagora na gaban limani a cikin malamai masana usul fiqi to haka ba malami ne gama gari ba a cikin harkar da ake magana din shi ma yana da magana akan tabbatar da daidaituwa Allah da ɗaukakuwarsa fi kitabin ibanati min ta'alifi ya faɗi wannan magana a littafin al'ibana shi ma yana da al'ibana ya ce fa in ƙila in aka ce famar dalilu ala anna lillahi wa jihar me ya dalilin ku ya ku salafiya ya ku ahalus sunna ya ku yin izala me dalilin ku akan cewa Allah yana da fuska wa yadan cewa Allah yana da hannu kila sai a bada amsa a ce qauluhu dalili shine fadin Allah da yace wa yabqa wajhu rabbika Allah ne da kanshi yace komai zai halaki kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram shi Allah ne da kanshi ya fara duk abin da ke kan duniya mai mai gushewa ne abin da zai saura fuskar ubangijinka mazo girma da abin nan da ɗaukaka wa ƙaunuhu da faɗin Allah da ya ce ma mana aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadai ya kai iblis me ya hana ka kayi sujuda ga abin da na halitta da hannayena wannan kuma tabbatar da Allah na da hannu ke fa asbata li nafsihi wajhan wa yadan kaga Allah ne da kanshi tabbatar da kanshi fuska da hannu to ka tsaya iya nan kar ka fara cewa a ai hannu karfi ake nufi ai fuska zati ake nufi ai ba kaza bane to in ka ce fuska sauran gaggan jiki ba kana nufin kai ne kawai zai saura duk waye ce kai wannan duk kana yin wannan ne dan ka bude asalin ma'ana tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya sauka mishi da wannan ayar bai mata wata fassara fiye da asalin doranta ba sahabbai ba su irin wannan tambaya ba tabi'ai ba su ba to ya kamata in dai addini kake so kai irin nasu to kuma ka tsaya iya ka tsaya akan sami'ina wa ata'ana amanna bihi kullum min inda rabbina ka tsaya iya nan mun ji mun bi mun yi imani duka Allah da ya faɗa amma sai su ta kokarin lauyace magana a ce ai yadu da inda yazo karfi yake nufi ba hannu gaba ba mu ba mu ce hannu gaba irin tamu ba yadda Allah ya ce hannu mun ce hannu ba mu wani iri ba mu sani ba wanda ya ce karfi da tunanin in ya ce hannu to ya kamanta Allah da halittu to karfi da ka fada ma halittu ma suna da karfi kaga baka tsira ba ke gara ka tsaya abinda aka fada akwai akwai halittun Allah masu karfi da ka an ka ce a kai zaka ce karfi saboda kada wani abu ya darsasu a zuciyar mutane na kama da Allah to haka karfi ma akwai masu karfi a cikin halittun Allah dama haka ne ko ba haka bane da ka yafi sauki mutum ya tsaya inda aka tsaya wai ya kifa inda amurki kai ya wuce Allah ka tsare mu malam ya ci gaba da cewa fa in qila idan kuma aka sake cewa fama an kartum an ya kuna wajhuhu wa yaduhu jarihatan in kuntum la ta'qiluna wajhan wa yadan illa jarihan cito kuma me yasa kun ce hannu kun ce fuska amma kuma kuna inkari kuna cewa ba gaba irin ta mutane ba to ya zaku ku fahimci abin kenan tunda dai ba ku san komai ba ku san wani abu mai suna hannu ba sai irin naku ya ku mutane ba ku san wani abu mai suna fuska ba sai irin taku ƙulla sai mu ce wanda ya faɗi wannan yana so ya mana wanda zai maka ilzami ya ce yayin da aka ce hannu bai an san me hannu in an ce fuska an san me fuska dan me zaka ce ba irin waɗannan ba ai kai kwakwalwarka ba ta iya riskan wani abu na hannu ko fuska sai irin wani da kake gani idan mutum ya kawo wannan itiradin sai a ce mashi la yajibu haza ba dole bane ya zama hannu irin namu ko fuska irin tamu ko hannu irin wanda muke fahimta a kwakwalwarmu ta dan adam ko fuska irin wanda muke iya riska ba dole bane ya zama haka kama la yajibu fi kulli shay'in kana qadiman bi dhati an yakuna jawhara kamar yadda ba zai yiwu ba a ce duk wani abu da ya zama qadim wato wanda ba halitta bace sabuwa bai yi wa ya zama jauhari wannan duka irin yare irin nasu na ilmul kalam in suka ce qadimu suna nufin Allah mahalci wanda ya riga komai in suka ce jauharu suna nufin abu wanda yake ana iya ganin shi ko ana iya siffanta shi ko ana iya bada labarin shi li'anna wa iyyakum lam najid qadiman bi nafsihi fi shahidina illa kadhalik domin da mu da ku kuwa dukkan mu mun yadda akwai Allah amma ba mu taba ganin shi ba haka ba dole bane a ce duk abin da muka yadda kwakwalwar mu ta dauka a ce sai wanda muka taba gani ba dole bane kaga yana kafa musu hujja ne da irin yadda su suke yi a cikin ilmin kalam wa kadhalika jawabu lahum in qalu haka kuma za a ƙara ba su amsa idan suka ce fa yajibu an yakuna ilmuhu wa hayatuhu wa kalamuhu wa samuhu basaruhu wa sa'iru sifati dhatihi arda wa atallu bil wujuh kaga ai su aimul kalam suna tabbatar da waɗannan sababbin ilimi al-ilmu wal hayatu wal kalamu was sam'u wal basaru wal qudratu wal wujud ko sune as-sifatul khabariyya as-sam'iyya guda bakwai da suke tabbatarwa al-wujud al-qidam sai su kara da al-hayatu al-ilmu al-kalamu as-sam'u al-basaru kaji bakwai kenan ko to waɗannan guda bakwai din da suka tabbatar da su idan ka kore waɗancan ka ce ba ka yadda akwai yadu da wajuhu ba amma ka yadda akwai sam'u da basu to su ma waɗannan ba ka yadda da su domin kuwa fa yaji ba an ya kuna ilmu huwa yatu lazima haka sai a ce ilimin Allah da rayuwarsa da maganarsa da jinsa da ganinsa wasa'ir sifati zati da sauran sifofin zatin sa ardar su ma sun bujiro da kenan da babu su ba kadimai bane ko mun gane su ma sun bujiro ne kamar da suke bujiro wanda adam nan cewa suka yi idan aka ce akwai fuska akwai hannu to ai fuska da hannu a arad ne suke nufi da arad abubuwa masu bujirowa wato akwai lokacin da aka halicce su akwai lokacin da za su kare wannan hannun nawa ko naka an yi sanda babu shi hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura an yi lokacin da ba a diga maniyin ka ba ma tukunna ko daga baka wannan duniyar kowace a ciki baka alamul arwa abinda alamul arham balatana alamul wujudi wannan kuma da ka zo ka samu wata rana kuma za ka kare ka shuɗe ran babu kai idan ka shuɗe kuma aka ɗauke ka aka saka kabarinka wannan alamul barzakh din zai sake canza wannan halitta ta zama ta zama babu gaba ɗaya ta zama ƙasa to wannan shi suke ce ma ard abu mai faruwa da karewa a cikin ilmul kalam sai suka ce tun da aka ambaci hannu ko fuska wani abu ne mai karewa to ba ko zai yiwu a ce Allah na da irin shi bada tana ya kare ka ji hujjar su da shi yake musulmatan yana cewa kuka ce haka to ya zama ai bayi suna da ji da gani suna da rayuwa kuma duka ita ma a aradu ne masu karewa to lazumin ku ce wancan na karewa to wanda kuka danganta ma Allah shi ya karewa da to haka ba su yi ronan katu da ba baka ji shi ba wani iri ba kafin ma a fahimce shi shi za ake cewa duk abin da baka iya bayyana shi in simple terms da gama garin magana to baka fahimce shi domin da zaka ji mu da muka saba karatu kai a ce Allah ya ce annabi ya ce haka malamu sun koya mana yanzu zaka ji wannan kanka ya fara dum haka kamar ka an shaƙa maka fetur a hajji ko kuma ka sha shabbishi haka za ka ji kanka ya fara dim saboda ba haka ne tsarin kafin ahalus sunna sanadiyya ba to amma shi a irin wannan karatun suka koya kuma gwani ne ma kaji aka ce ka wannan harka Allah ya gafarta mashi wannan duk kokarin kawo wato lissafin malaman da suka yadda cewa Allah yana sama ne akan kowanne tafarki su malam ya ci gaba da cewa fa in kila fahal taquluna innahu fi kulli makan idan aka ce muku to ya ku masu wannan magana ku shi zahabi kuna cewa Allah yana ko ina ne kila malam baqilan yace sai mu ce ma'adallah Allah ka tsare mu daga wannan muguwar magana bal huwa mustawin ala arshi mu muna cewa ne Allah ya daidaita akan al'arshin sa ba mu yadda da aqida Allah yana ko ina ba wannan mummuna aqida ta saba aqida musulmai wata muguwa aqida ce da aka dauko ta daga tafarki na maguzanci aka shigo da ta cikin musulunci abun takaici kuma ta yada a cikin mutane hatta waɗanda ake ganin su masu ilimi ko wanda suka san inda yake musu ciwo sai kaga suna yarda da cewa wai Allah yana ko'ina wannan muguwa aqida ce Allah yana saman al'arshin sa ya daidaita amma ilimin shi nake ko'ina wallahu a'lam kama akhbara fi kitabi mu muna faɗa ne irin yadda Allah ya faɗa cikin Qur'ani yake cewa Ar-Rahman 'ala al-arshi istawa Allah ubangiji mai rahama ya daidaita ne akan al'arshi Waƙala kuma Allah ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyib izuwa ga shi Allah ne zance mai daɗi yake hauhawa Waƙala kuma Allah ya ce amintum man fis sama mun ji wannan a baya kana ko Waƙala qala sai kuma ibnu al-baqillan ya ci gaba da cewa walau kana fi kulli makani da a ce wai da gaske ne Allah yana ko ina irin yadda waɗannan malaman suke faɗa na ƙasar nan la kana fi badalil insan to daga cikin ko ina akwai cikin cikin ɗan adam to da zama cikin jikin adam akwai Allah ke wa fami cikin bakin Allah ma akwai cikin bakin mutum ma akwai dan adam akwai Allah wa fil ushushi da cikin gonaki jam'u al hush shine gona bustan yana cikin ko ina ke li wujubi wala wajaba an yazida bi ziyaratil amkina da kuma girman shi da dinga karuwa gwargwadon girman waje wayan kusa kuma gani idan idan khalaqa minha ma lam yakun in ya halicci wani abu da babu abinda yake tashi idan yanzu akwai mutum miliyan 1 a duniya to Allah yana guri miliyan 1 kenan kina akwai copy na Allah guda miliyan 1 idan suka karu mutanen wanda ko kullu suna karuwa lazima haka kuma sai a kara copies a sa a cikin wadancan ko mun gani idan aka ce akwai Allah kowane gida to idan akwai gida dubu a garin nan to akwai Allah guda dubu kenan ana ƙara gida gida na dubu da ɗaya za a samu ƙarin Allah da zama ciki shi ne lazumin magana kaga wannan ko ai ya fi kama da magana na taɓaɓɓu waɗanda ba sa abin da suke yana mai musu da martani da irin yadda suke faɗi ya ce wa an yazida bi zatin amkina idza khalaqa minha ma lam yakun wa yasiha an yurghaba ilayhi ila nahawil ardi kuma da zai inganta kenan kana neman bukata zuwa ga Allah ba sai ka daga hannu ba sai ka sa hannunka a ƙasa ba sai ka daga hannu zuwa sama ba wa ila khalafina kuma zaka iya neman Allah ma a bayanka wa yaminina da damanka wa shimalina da hagunka wa hadha qad ajma'al muslimuna ala khilati wannan ku dukkan musulmi sun hada kan sabanin haka wa takhti'ati qa'idi musulmi sun hada kan kuskurantar da duk irin wannan magana ila an kala haka dai ibn al-baqil lani ya ci gaba da koro zance irin wannan har zuwa inda yake cewa wasifatu zatihi allati lam yazal wa la yazal mawsufan biha sifofin zatin Allah waɗanda Allah ke da su kuma bai gushe ba da su sune al-hayat wal ilmu wal qudrat was sam wal basar wal kal wal iradatu wal wajh wal yadan wal aynan wal ghadab wal riba kaji ya ƙara shi akan iya wanda suka gaya ya ce sufufin Allah waɗanda Allah yake da su baya gushewa da su akwai rayuwa akwai ilimi akwai ƙudura akwai ji akwai gani akwai magana akwai ikon zartarwa akwai fuska akwai hannaye biyu akwai idanu biyu akwai fushi akwai yarda ya ɗaya ɗaya na ke shi wa ƙala mithla hadha alqawli fi kitab at-tamhid lahu bayan da ya faɗi wannan magana a cikin al'ibana sai ya koma cikin wani littafi nashi mai suna at-tamhidu nan ma ya faɗi wannan magana wa qala fi kitabin dhabbi an abin hasan al-ash'ari yayi littafi kuma ya sa mai suna az-zabbu an abin hasan al-ash'ari anan ma yayi magana yake cewa kadhalika qauluna fi jami'il marwi an rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama haka zancen mu yake game da duk wata magana da aka ruwaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi sifatillahi game da siffofin Allah idza sahha min isbatil yadayni matakar da ya inganta kamar tabbatar da cewa Allah subhanahu wataala yana da hannaye guda biyu muna tabbatar da Allah yana da hannaye wal wajhi haka da fuska muna tabbatarwa wal ainain da idanu guda biyu wa naqulu kuma muna cewa innahu ya'ti yawmal qiyamati Allah zai zo ranar alkiyama fi zulalin min al-ghamam a cikin wasu inwai na hadiri wa innahu yanzilu ila as-sama'i dunya kuma lalle shi Allah subhanahu wataala yana sauka zuwa sama ta ƙasa kullun ƙarshen dare kama fil hadisi kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi da muka wuce shi a can baya wa innahu mustawin ala arshi kuma mun yadda cewa Allah subhanahu wataala ya daidaita akan al'arshinsa wanda shine mahallin shahid na wannan littafi ila an qala ya ci gaba da dai fadin zance irin wannan har yace wa qad bayyana dinal a'immati mun maka bayanin addini aqida ta limaman musulunci wa ahli sunnati da aqida ta ahli sunna anna hadhihi sifati cewa waɗannan siffofi tumarru ana gudanar da su kama ja'at kamar yadda suka zakke bi ghairi takyifin ba tare da an ce ya suke ba wala tahdidin ba tare da sai an yi definition din su an bayyana su kike da kike ba wala tajnisin ba tare da an ce irin jinsi na kaza ba wala taswirin ba tare da kuma an kamanta su ba kama ruya kamar yadda aka cirato bayani an zuhuri daga al-imam zuhuri muhammad ibn shihab wa an malik daga al-imam malik ibn anas filistiwa game da bayani akan daidaituwa Allah suka ce ba a cewa kaifa ba a tambaya akai mare ya ci gaba da cewa faman tajawaza hada faqad ta'adda wanda duk ya wuce wannan zancen na sumali wannan zancen na ibnu shahab da zuhri wannan zancen na cewa ba a fassara sufufin Allah a basu yadda suke malam yace duk wanda ya wuce nan faqad ta'adda ya wuce markadi da rawa yayi ta'addanci wabtada'a kuma ya kawo bid'a wa dalla kuma ya bata Allahu akbar malam ya cigaba da cewa fa hadan nafsu nafsu hadan imam fa hadan nafasu nafasu hadan imam wannan numfashin shine irin numfashin malami irin wannan haka ya kamata a ji malami irin wannan kindin a ji shi da karatu abin da yake nufi shine aslan fil jumla waɗannan malamai na asha'ira Allah ya gafarta musu suna da abubuwa da suke da sabani da asalin ahlus sunna salafiyya amma saboda ilimin su ya kai ya kawo ba sa sanin ma da suke tashi da kansu sabanin can su dawo kan aqida gaskiya saboda aqida ce da take gina kan ilimi zaka samu wannan da irin su Imam Nawawi irin su Ibn Hajar da ire-iren waɗannan ana cewa asha'ira ne su fil jumla amma magana su keke da kike sai kaga wani lokaci akwai overlapping tsakanin ko dai su zama ahlus sunna salafiya ko su kuma kan ash'ariyyanci wani abun ba za su iya da shi ba saboda iliminsu ya riga ya gani ba malamai ne wanda suke a gefen gaba ta kogin ilimi ba a tsindim suke a ciki sun riga sun narki da aka babu abin da za a layince musu to wani abin ko da an riga an gina su a kai yanzu da suka zama manyan malamai ba su iya faɗin shi haka ya faru da bayhaki haka ya faru da nawawi haka ya faru da ibnu hajar da makamantarsu saboda yanzu sun yi ilimi abu ne ka taso a garin ku shi ake shi ne irin ɗabi'a ku shi ne aƙida ku shi ne tafarkin ku to zai yiwuwa don ka wani girma wai ka kasa shi kalla ka duk jarabar mutum a cewa shi babban ɗan boko ne kwamarat ne ai farfesa ne wai shi ɗan boko ne ya tashi daga cikin hausawa sai ka gashi yana saka hula biyu koran juma'a ne sai ka gashi da hula shi dubu ka ku gaji inda ya je ƙasar rasha ɗin ya karatu da amerika da ina ne bai ga wanda kube ba ba ga mani amma dole ya yi iya ran da ya shi ake aure dole ya saka babbar riga ba yadda ya iya don yanzu kuma amarya ne shi duk bokon shi ya saka nakta in duk ya gaba kwalkwalkwalan da zai amma ka ce za a zo a gaishe shi shine zai ba da auren ya dole ya shiga manya ba yadda ya saboda al'adar garin su kuma dole ya hausa a ranar duk turanci shi ba za a ɗaura auren da turanci ba saboda al'ada ce ba yadda aka iya akwai abin da ya riga ya shiga jinin jikinka ba za ka iya bari ba kalla mu gani jama'a irin yanzu faɗan dan Allah dan annabi ba ana cewa ba kyau ba amma zaka ga wani lokaci baka san ma ka faɗa ba a ce dan binta rasulullahi sai ka ji baka san ka faɗa ba saboda ya riga ya zama cikin al'adunmu ba yadda muka iya to haka ne su ma sun taso a cikin irin wannan al'adar amma sun tsara ta saboda ilminsu to haka za ka ga yanzu yake faruwa da mutane akwai abin da idan ya zama al'adar ka bayar da ka iya ko da jumla baka amince da shi ba amma aka zo sai ka ga cewa wani abu ba za ka iya faɗa da shi ba kai tsaye ko kuma ba za ka iya fita daga cikin shi ba kai tsaye ka ce kai tawaye mashi to shi na abin da fara irin wannan malaman don haka za bi anan yana cewa ka ji irin numfasawa ta wannan limami wa aina mithlu ina suke da irin shi fi tabahurihi wajen zaman shi kogi a ilimi wa zaka'ihi da ƙarfin basirarsa wa basari da ganin shi idan da yake da shi bilbilali wa nihal wajen sanin addinai da ƙungiyoyi falaqadim tala alwujuda bi qudumi bi qaumin la yadruna masala yace amma yanzu da muke magana zamanin shi muke zamanin zahabi yace yanzu kan duniya ta cika faqadim tala alwujudu bi qaumin la yadruna masala duniya ta cika da wasu mutane wanda ba san suwaye salaf wala yarifuna illa salaf ba san komai ba sai kwace kwacen suna da kwacen daraja da kuma kwabewa wani darajarsa wato cin mutunci da cin zarafi wa na fayi sifati wa raddiha ba san komai ba sai tun kuɗe siffofin Allah da ƙarfa su summun bukumun utumun ajamun yace wasu kurame ne makafi bebayi gwarawa yadda ka san a ƙasar nan ta mu ta zage ko Kaduna ko Kano yake wannan zancen wato kamar yana yi da mutanen yanzu ne wanda ake ce musu malamai wanda ake ce musu shehunnai su ne yanzu ba su san waye salaf ba ba su san me salafiya ba ba su san aqidar salaf ba suna tunkure su kuma Allah subhanahu wataala da manzo Allah ya tabbatar masa kuma ajamawa ne ba sa iya magana da larabci ba sa iya li'irabi a maganar su sannan kurame ne ba su san ilimi na haƙiƙani ba ba su taɓa jin shi ba ma ba su taba jin wannan katun ba yad'una ila al-aqli wala yakununa ala al-naqli suna kiran mutane a zo ai aiki da hankali ba sa so a ce ai aiki da nasi sai sai kai wannan nasin ya saba wa hankali duk abin da ka faɗa ya saba wa hankali fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un zabi yace ga Allah muke kuma gare shi zamu kuma wato bala'i ya bala'i wannan tun zamanin su zabi kenan yake magana akan wannan malami wannan malami kan zabi ya fata babban malami ne limami ne daga cikin limamai masana mai rubuce-rubuce daban-daban sama da guda ɗari raddi ga mutazila ga yan shi'a rafiga ga khawarija ga jahamiya duk wasu yan bid'a sai da ya musu raddi ya kasance a jakada ne na halifan zamanin shi da aka taɓa aika shi zuwa ga sarkin ƙasar rum constantine lokacin sarkin rum yana ta ƙoƙarin ya dinga kawo farmaki ƙasashen da suke gefen ƙasar musulmi sai aka aika da wannan malami ya je ya kai mishi sako kuma ya mai kashe kissar tana nan a cikin sura al dubara wasu al'amura da suka faru gare shi da yawa dan yayi kwanaki a garin kuma an hada shi debate da malaman yahudawa da ya kure su da aka je sarkin aka ce idan an je wurin shi da sujuda ake shiga da sujuda don haka an yi kofa ne gajera duk bala'inka idan ka zo sai ka duka da rarrafe ake ake isa inda da ya zo rasa yadda zai kawai sai shiga da baya da rarrafa amma da baya da baya haka da rarrafa su ka gani da mai sujuda bari yayi ne da haka ya shiga sai sarkin kuma yana so ya mishi izgiri yana cewa wai me ya faru ne na ji labarin an ce mata annabi an taɓa kama ta zargin zina wai yana izgiri ma aisha sai ce gaskiya ne an taba mata wannan zargi irin yadda aka yi Maryamu sarki ai kirista ne yace amma bambancin ita Aisha bata ma taba haihuwa ba ita kuma Maryamu ta ma haihu gidan suka shiru suka rasa da ziki da yabo gaisawa da fada din dan mutum ne mai hikima sosai fada babban kirista suna gasa su ce mishi ya iyali ya mutan gida sarki ce kai kake wannan magana kai baka san fada ba ruwan shi da iyali ba ya hakura baya aure kai baka san doce oh ashe baya aure yanzu abin da kuke dangantawa Allah shi ba da ya fi ƙarfin shi shi bai da mata bai da ɗa amma Allah kun ce yana da mata yana da ɗa da irin wannan ya dinga ƙure su irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa a cikin labarin suka rasa yadda za su yi da shi kawai da suka sallame shi cewa wannan zai kawo musu shubha a cikin addini su zai kawo musu shakka Allah ya gafarta mishi malam ya ci gaba da cewa matar qadi abubakar sanata 340 fi ushri 70 malam alqadi abubakar bin baqillani ibn baqillani ya rasu shekara ta 403 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi ushri 70 yana cikin goma ta bakwai ma'ana ya wuce shekara 60 kenan a cikin goma ta bakwai ya rasu a watan zulqa'ada na wannan shekara Allah ya gafarta mishi حدث عن القطيع وابن ماسي وقد سارت مصنفاته الركبه ya yi koyi karatu a gun alkafi'i da ibn masi kuma ya ce da tattafan shi matafiya sun tafi tattafan shi kowace ƙasa an fi labarin da tattafan shi allah kuma yi je gafarta mishi sai malam ya ce abu ahmad al-qassab abu ahmad al-qassab malam ya ce an haife shi na hawa arba'a mi'a yaro suka yi kwatankwacin shekara ta ɗari hudu rasuwarsa قال العلامة أبو أحمد الكرجي في أكيدته التي ألفها al'imamu abu ahmad al-qassab al-karji mutumin kar a cikin ƙasar iraki kenan ta yanzu ya faɗa a cikin littafin aƙidarsa wanda ya wallafa ya ce faka taba ha al-khalifatu al-ƙadiru billahi a zamanin halifancin wani sarki mai suna al-ƙadiru bi amrillah ya sa aka rubuta wannan aƙida kwafi daban-daban da yawa aka yi tarba ta mutane jama'an nasa alaiha yace kuma doka ne kowa ya aiki da wannan aqida wadalika fi sadr al-mi'ati al-khamis a farkon shekara wato karni na biyar shine daga farkon bayan shekara ta 400 kenan wa fi akhir ayyam al-imam abi hamid al-isfirayini shaykhi ash-shafi'iyyah bi baghdad kuma karshen rayuwar abu hamid al-isfirayini wanda shine babban malamin shafi'iyya a garin baghdad wa amara shi halifan yayi umarni bi istitabati man kharaja anha cewa duk wanda aka ji yana fadan wata magana da ta saba wannan aqida to a kawo shi gaban alƙali a sashi ya tuba min mu'taziliyin sawa'un ba mu'tazile ne mu'tazila sune da yan bid'a masu aiki da hankali a maimakon aiki da nas warafidiyin ko ko dan shi'a ne dan shi'a mai zagin salaf mai zagin sahabbai da aibata su shine rafidi irin waɗannan da muke da su a nan ƙasar tamu Allah ya tsare mu wa kharijiyin da kuma dan boko haram shine khariji mai daukan makami ya kashe mutane da suna addini shi yake ce khariji mai saurin kafirta mutane mai ganin kowa ba musulmi bane sai shi kuma kowa jinin shi ya halasta wannan shine asalin aqida da take hada duk wani ba khawariji Allah ka tsare fa mimma qala fiha wannan aqida tashi wanda gwamnati ta yi adaptation dinta daga cikin abin da ya faɗi a ciki yace kana rabbuna azza wa jalla wahdahu la shay'a ma'ahu Allah ubangijinmu madaukakin sarki ya kasance shi kadai babu wani abu tare da shi wala makana ya hawihi babu wani wanda zai iya daukan Allah fa khalaqa kulla shay'in bi qudrati Allah ya halicci komai ne da kudrarsa wa khalaqa arsha ya halicci al'arshi la hajata ilayhi la li hajatin ilayhi ba dan yana bukatar shi ba fastawa alayhi istiwa istiqrarin sai Allah ya daidaita akan al'arshi daidaituwa ta tabbata kaifa sha'a wa arada yadda ya so kuma yadda ya ga dama lastiqrari rahatin ba wai tabbatuwa ta zaman hutu ba kama yasrihul khalqu kama yadda halittu suke hutawa sai malai maza ya ce qultu laitahu hadafa istiwa istiqrari kai can shi ina ma da kawai yace fastawa alaihi tsaya iya nan bai yi sharhi ba ai mun ji cewa babu kyau sharhi ba a bukatar wani shari kuma ba adu da abin da dukke bayan shi na ma da ya share shi fa inda zalika la fa'ida ta jibi waje za a bice wanda bai da wata amfani wal bari Allah ubangiji mahalicci munazzahun anir rahati wat ta'abi ya tsarkaka daga hutu ko gajiya ila an kala ya ci gaba da cewa shi alkarji din yace wala yusafu illa bima wasafa bihi nafsuhu ba a siffanta Allah da wata siffa sai abinda Allah ya siffanta kanshi da ita ko da kaga wata siffa da ce da Allah a tunaninka in dai Allah bai sa kanshi wannan siffa ba to babu kyau ka sani ita kamar yadda zaka ga yan boko sai su dinga cewa Allah wai greatest engineer wai Allah shine engineer mafi girma saboda ai a gurin su engineer shine mai kere-kere to kere-keren Allah sun fi na kowa to wannan sawa Allah suna ne da bai sawa kanshi ba hatta a cikin sunayen da ake lissafawa da sunan Allah al-asma'ul husna din nan 99 akwai waɗanda malamai a ilmance sun bididdiki sun tabbatar da ba sunayen Allah bane saboda ba su inganta a cikin hadisai ba ingantattu kamar albashiru da ake cewa a ce a dinga ce mutum abdul bashir baya daga cikin sunayen da aka tantance a matsayin sunayen Allah irin wannan suna kamar aljalilu akwai su wajen guda goma ko sha kaɗan na karanta littafin alƙawaidul musula da sharhinsa na na Uthaymin da haka ba daidai bane kowane suna aka ɗauko kawai an ji daɗin shi sai a ce a yaba wa Allah a'a wannan 'yan siyasa ake wa haka da sarakuna da masu kuɗi duk sun da aga dama sai a samu su idan sun ji daɗi su biya kuɗi amma Allah ba a mishi haka sai abin da shi ya kira kanshi da shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kiraye shi da shi da haka ba ga a cikin wannan sunayen akwai sunayen Allah da suka tabbata ko ba sa cikin su kana cikin karatu za ga su a cikin alqur'ani ko sunna ma karanta sharhin da ibnu hajar ya wato wannan hadisi a cikin fatul bari ya kawo sunayen Allah da Qur'ani kawai ya kawo guda ɗari akwai a cikin hadisai waɗanda ba waɗannan ba kaman kaman misali sunan as-sittir da yazo a cikin wani hadisi da ke sunan Abi Dawuda as-sittir siga ne mubalaga na as-satir mai rufa asiri to kaga baya cikin wannan kuma sunan Allah ne ya tabbata manzo Allah ya ambace shi a cikin wata addu'a to akwai irin sa haka ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya da haka ba ka ƙaida ka ce waɗannan su ne kawai sunayen Allah a wasu ne da gaske sunayen Allah wallahu ta'ala a takaice ba a kiran Allah da sunan da bai kira kanshi da shi ba ko manzansa alaihi salatu wasalam bai kira shi da shi ba qultu sai za au au au wasafahu bihi nabiyu nabiyu ko kuma wanda manzon shi siffanta shi da shi fahiya sifatun haqiqa la majazan siffa ce idan Allah ya kira kanshi da ita kuma za Allah ya kira shi da ita alayhi salatu wassalam siffa ce tabbatacciya ba majazi bane qultu zabi yace wa kana aidan yasauhu sukutu an sifatin haqiqati wannan ma da yayi shiru da yafi masa fa inna idza athbatna nu'utal bari wa qulna tumarru kama ja'at dan kuwa idan muka faɗi siffofin Allah muka ce a gudanar da su kamar yadda suka zo faqad amanna bi annaha sifatu to ai mun yi imani da cewa siffofi ne wannan kawai ya isa ya sa mu imani cewa siffofi ne na Allah fa idza qulna idan ko muka ce ba da zalika bayan nan muka ce sifatun haqiqa wa laysa majazan siffa ce ta tabbas ba majazi ba kana hadha kalamar rakika wannan zance ne maras kan gado na baqiyyar zance ne na kutse mugallatan linnufus me yasa tsigar jiki ta tashi falihuda ayi watsi da shi kawai jizari kuma anna hadhihi al-ibarata waradat al-jama'a yace ko da yake fa irin wannan kalma ta sifatul haqiqa ta zo daga malamai daban-daban kuma qasuduhum biha anna hadhihi sifati tumarru wa la tu'ta arjulaha kuma suna nufin ne waɗannan siffofi a gudanar da su kada a fuskance su bi tahrifin wala ta'wilin da canzawa ko girgita ma'anarsu kama yi ta arjuli majazin kalam kamar da ake canza zance wanda yake majazi in an ce zaidun asadun za a ce ya yi ma'anar shi kamar zaki wajen jarumta kaga an juya magana wallahu ala za a ce Allah ya fi sanar daidai wa kar adana Allah ta'ala an ibaratil mubtadi'a Allah ubangiji ya wadatar da mutane daga irin waɗannan kalmomi kirkirarru fa innan nususa fi sifati wadiha dan nasoshin da Allah ya faɗa waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sifofin Allah sun zo da magana a fili walau kanat sifatu turaddu ila al-majaz da a ce sifofin Allah za a mai da su zuwa ga majazi la batala an takuna sifatin la to da ba za a ce sifofin Allah bane wa inna masifatu tabi'atu lil mawsuf dan siffa tana bin abu siffantawa ne fa huwa mawjudun haqiqa la majaz shi Allah akwai shi a bisa haqiqa ba da wasa bane وصفاته ليست مجازا ذاك سبب shi ma ba na wasa bane fa idza kana la mithla lahu wa la nadhira in ya zama babu irin sa bayi da kini ko tsara lazima an takuna la mithla lahu sifa Allah ma bata da kini ko tsara ko irin ta malin ya ci gaba da cewa wa inna ma shahara al imam abu ahmad al qassab li kasarati man qatala bil ghazwi min al kuffar yace wannan malamin ya fi shahara a matsayin soja saboda yawan kafiran da ya kashe a gun yakin da aka yi da kafirai daga cikin rumawa wa kana min a'immatil hadisi fi hurudil arba'a bayan kasancewa shi malamin hadisi a ƙarshen shekara ta 400 amma kuma ya shahara a matsayin soja Allah ya gafarta mishi gashi malam yace huwal imamu huwal hafizul imamu muhammad ibn ali ibn muhammad al-mujahid sunan shi kenan shi wannan malam muhammad dan ali dan muhammad wa inna ma urifa bil qassab ana ce mishi qassab ne li kasarati ma a haraka min dima'il kuffari fil gazwati saboda irin jinin kafirai da ya zubar a yaƙe yaƙe kama fi tazkiratul muallif kamar yadda za a cikin tazkira ta albani ke wa qala zabi yace a cikin tazkiratul hufaz walam azfar bi wafati ni ban san san da ya mutu ba وكأنه بقي إلى قليل الستين وثلاثمائة ina ganin dai kamar ya saura a duniya har zuwa shekara ta 360 da kaji shi anan yace kisa yace ya rasu ne fi hududi na hawa 400 wallahu a'lam wal karji da aka ce bijim kaza wa qafi da mai usul karji ana kuma cewa karhi wa fi tadhkira al karhi bil kha al mu'jama mai dugu وأظنه خطأ خطأ مطبعيا كسكرين إن إنجي ناس ما يجاء البني وفقد جاء فيها بعد سطور لن يقول باين الله يكاتشوا وفيه يقول أبو الحسن الكرجي وفي الكرج الجزاء أو هذا أصلي أبو أحمد القصاب غير مغالب يتي وفي الكرج الجراء أقرن كرج من حسكي إنا أقول مالا أبو أحمد alƙassab ɗaya tilo a zamaninsa wanda ba a yi cin nasara kan shi waƙa shi ake ana yabon shi mana ya ce wal karaj bi fatihi awwalihi war ra'i karaj ake cewa karaj ko kharaj madinatun baina asbahan wa hamadan gari ne a ƙasar iran yanzu yake wal kurj bi dammi awwalihi wa sukunin ra jabalun jilun minan nasara aka ce kuma kurj to wani dangi ne na turawa yaskununa nahiyatan min ba'di azerbaijan min ar-rum wani jinsi ne na turawa da suka gana kasar azerbaijan a yankin wato kasar turkiya ta wancan lokacin ومن الغريب أن المترجم لم يذكر في هاتين البلدتين من كتب الأنساب والبلدان والمشتبه والله أعلم الباني يتي أبو ما مايكي وانا مجمع أبو القصاب الكرج الكرج بابا أما تسويش على التفاي لسكو مغانا أكان أنساب والبلدان da mushtabi akwai tafin da suke magana akan tarihin garuruwa amma ta fuskar ambatan nasaba kamar misali kitabul ansab na sam'ani abul mugaffar zai yana ambata ya ce misali al-karaj ana danganta mutane da wane da wane da wane zuwa garin tun ya kawo shi ba haka buldan irin yaqutul hamawi zai ce karaj gari ne a wuri kaza daga gari kaza zuwa garin akwai tafiyar kilomita kaza garin ga yanayin sanyi da zafin shi da irin abin da ake nomawa da irin mutanen da tarihi da sai ya gama tarihi sannan kuma sai ya ce wanda suka shahara ana danganta su ga garin wani da wani da wani to shi bai abu wannan shi da zai kace abin mamaki duk malaman da ya kamata su tarihi shi ba sa fasu tarihi shi shine mamaki da yake za mu saurara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi inda yake cewa tabaqatul ukhra ko sabuwar tabaka da za mu tashi akai insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah